الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar daren lahadi goma ga watan jima'a ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wannan yi daidai da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na ɗari da hudu za mu tashi darasi na ɗari da biyar a wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam na babban malami al-hafiz abdul gani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'ili rahmatullahi alayhi shafi na ɗari da biyar shafi na saba'in da uku kai a wata nuskar a wannan masallaci ne albarka na marigayi alhaji abubakar usman tofa da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji mana yake muna cikin kitabul kisas ko kasas ko kasas a kawo kafin bil bil fatha ko bil kasri da ana biyawa za mu daji hadisi na biyu a cikin babu inda malam yake alhadisu ta ce wa salatun ba da salatu miya hadisi na ɗari uku da talatin da tara ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ba an karɓo daga abdullahi bin mas'ud Allah ya tsara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو كلا دا أنت الله ثبت أغريب ياتي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء farko abin da za a fara hukunci da shi ranar alkiyama tsakanin mutane to akan haƙƙin jini akan haƙƙin jini dama an ba a manta ba farkon karatun mu mun faɗi ad-daruratul khams da malamai suke faɗa wasu abubuwa guda biyar da ya zama wajibi su a gabanni su kiyayewa su kiyayewa al'ummar da suke mulka to na farko dukiya wajibi ne a kiyaye wa mutane dukiyar a samu da yake kira kawai yan zauna gari banza na gari haka kawai wani abu ya taso ko dan siyasa ko wani taro ta wuce ta kwace wa mutane kaya wannan haƙƙin gwamnati ne da hana irin wayannan abubuwa sannan wani irdu da mutunci kawai mutum dan yana da waya ya buɗe sai ya zazzaji manyan mutane shi ma wannan wajibi ne gwamnati ta dau mataki idan shugaba ne kai wajibi ne ka dau mataki akan irin wannan sannan na uku shine wajin da addini wajibi ne a kiyaye wa mutane addinin shi za duk wannan abubuwan kamar da muke faɗa kuke gani suna ta faruwa ba za su daina ba domin wanda suke kula da mu ba su damu da addini ba amma in ba da haka ba a yadda tsarin wato addinin mutanen addinin mutanen Najeriya yake kowa ya san cewa wato musulunci shine majority sannan kuma wannan tsarin musulunci bayan alkur'ani wato sharadi abu na biyu da musulmi suka yarda da shi shine hadisi to a bayan su gwamnati tana kallo wani ya fito ya ruce in ka ruce hadisi ba annabi ka rusa domin ka ce ba a aiko annabi ba to saboda haka idan da wanda suke mulkan mu sun damu da addini to da ba za a ba irin waɗannan abubuwan su yi tasiri ba amma idan ka duba ƙarƙashin ƙasa za ka san cewa wata irin ajanda ce da ake so a cimma bayan an gama da hadisi za a da kan alkur'ani shi ma a gyara domin an zo a yi wannan abincin ilabin September cewa a cire wasu ayoyi ɗari uku da wani abu duk wanda suke ganin suna firgita kafirai kawai a cire ya yi wa nabi jahilin kuffara kafirin ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir duk ire-iren wayannan duk a cire suratul baqara da suratul tauba an da ayoyi da ali imran da yawa a cikin su waɗanda ake ganin gwara ya abrogation wai saboda ba su dace da zamani da ake ciki ba wai suna firgita mutane to akwai wannan ajandar bayan sun gama da wannan wanda kuma ba za su yi nasara ba kun ga wannan abin da wannan shaki yake na rusa komai in ba qur'ani ba kun fashe wallahi za ta sauka yadda yadda kuka san yan tiktok din na marasa mutunci na yi zai kuma mutum ya yi sama kowa ya ji a tsawon wata shida ko shekara to su ma wannan haka ne domin Allah shi ya alƙawarin zai ba addinin sa kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun a yan tiktok yanzu wanda suke rashin mutunci an yi mata an yi maza amma wasu yanzu ta ba mata sunan a yan kwanakin baya a lokacin za ga abubuwan da ya zama kowa ya sani amma yanzu fa to haka irin waɗannan su ma haka wallahi za su za su wato bushe kamar ba a yi su ba domin addinin Allah yana nan Allah ne zai ba da kariya yadda ya bawa Ka'aba kariya to haka addinin nan misalin da aka baka kaga ai da aka zo abura ta zo rusa Ka'aba ai abin da suka kai kenan da aka tawo kace wannan me zai suka ce Ka'aba zai rusa suka ce an dai Ka'aba ce ku kyale ke li'annahu lahu rabban yahmini ni dakin yana da ubangiji da zai baki kariya shikenan kuma Allah ya turo tsairan ababe daga sama to shi ma qur'ani da sakon annabi alaihi salatu wassalam Allah ne zai kare sannan wajibi ne a kiyayewa abu na hudu a kiyayewa al'umma hankalin a daina bari ana shigo da kwaya wanda shi ma abin ya zama ya zama mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda za ga dewa yara an gutar da hankalin su ta wannan harkar sannan na kamfe shi ne wannan da rai shi za mu kaje kitabul qisas a cikin kitabul qisas din nan da ana bin sadaki dake to da ran kowa zai tsira amma yanzu dukiyar ka za a bi in ta hana a kashe ka a kanta saboda ba a kisai amma bayan la'asar a madina ka tambayi wanda suka dade shi wanda suka dade a madina za su gaya ma bayan la'asar wani malamin da ya ce wata ran abin da ya fara gani na farko wata ran bayan la'asar an fito da wani kawai ya ga an an an an tsaye da wani an tsaye shi wani ya tsaya da takobi ya zo ya ce to qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hawr bil hawr wal 'abd bil 'abd ya kai karshen aya yace wa qala ta'ala aidan fi suratul maida wa katabna alayhim fiha anna an-nafs bin nafs wal 'ayn yace yana gamawa kawai sai ji ana kabbara ya ya cire makai to shi za yanzu za ga duk dare ba wani dare a Saudiya babu ka ba ka jin tsoron wai da daddare ma ake mu'amala domin idan aka kama ka ka tare wani hannu haka za a je kai ma hannunka a kalli iya gurin a cire in har ka cire wani ba wani zancen iya gurin da kai shi ma za a zo a kyamce wannan kitabin har yanzu ana shi za Allah yake walakum fil qisasi hayatun amma ya ulil albab dangane da qisasi wato kuna da rayuwa sai ga masu hankali kawai idan muna da hankali to muka kowa dokar Allah ko shakka babu za mu zauna lafiya amma ina ba ita ake yi ba constitution ake to shine ma da yake gaya mana wayannan abubuwa guda biyar sai lalle ya kamata a kiyaye me za mu koya karkashin wannan hadisin na farko ta'zimu amrin jima'a girmama al'amarin jini fa innal bida'a takunu bila hammi fala ham domin ana duk abubuwan da suka taru ana fara ne da mafi muhimmanci sannan mai jin sa wa hiya haqiqatun bidalik na biyu anna dhunuba tu'azamu bi haqqi izamil mafsada zunubi ana girmama shi ne gwargwadon girman barna idan barna da baki kirin da baki baki to sai a fara kau da baki kirin din sannan a dawo kan baki baki sannan na uku isbatul ma'ad hadisin ya tabbatar da cewa lallai akwai kiyama akwai rana alkiyama makoma na hudu isbatul hisab hadisin ya tabbatar da cewa za a yi hisabi rana alkiyama sannan na biyar annan laha ya kazi bayan al'ibadi bil adil Allah zai hukunci tsakanin bayi da adil na shida da kadimu ma kaddama hulla sannan gabatar da abin da Allah ya gabatar wa zalika bil fasli bainan nasi bi umuri jima eh sai da za a rarrabe tsakanin mutane dangane da al'amuran jini kabila al'amwal kafin dukiya sai an fara da jini akan wanda suka cinye wa mutane kuɗi kafin a fara da wanda suka cinye kuɗi abin duniya sai an fara da jina ne domin shi ne gaba to amma fa wannan bai ci karo da hadisin Abu Hurairah ba da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Imam Ahmad suka rawaito da annabi yake cewa inna awwala ko awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati salah farko abin da za a fara yau bawa hisabi da kira na alkiyawa shine sallah to sun hada ibnu hajar sai hada hadisan ne kaga nan kuma ce farko abin da za a fara yau mutum hisabi da shine ne jini to ba jin karo a hakkin Allah shine ake magana akan sallah a hakkin dan adam kuma jini shikenan a hakkin Allah abinda Allah zai fara tambaya shi ne sallah kaga kamar takaddasa abubuwa biyu kawai ake so a kalla yadda idan mutum ya gama secondary school yanzu ya shiga jami'a ai ana so a ga masu da English a sama ya ci to kai ma masu da English ɗin ka ranar alkiyama shi ne wato ya zamto gurin jini ba ka da matsala gurin sallah ma ba matsala to daga nan ka fara ciwo kan shi aljanna a hakkin Allah takaddaka ta nuna ka samu kireni a gurin abin da ya shago mai sallah wajen kiyaye hakkin mutane shi ma hakkin jini ya nuna cewa ka samu kireni shi kenan tana yin wannan kasar cewa za a baka admission in ba ma da ingilis ko ka ci sauran mako ai ba admission to haka shi ba to shi ne abin da malam yake gaya mana a hadisi na gaba da hadisi da arba'u na bada salatu biya hadisi na dari uku da arba'in an sa ni bin abi hasma a wani wata wata nuska kawai da yazo nan sai ce babu da kasaba babi daban yayi a karkashin kitabul kitab babi da yake magana akan rantsuwa ita kuma rantsuwar da za a yi shi ne akan neman haƙƙin jini lokacin da aka zo mutane suka samu wani dan uwansa an kashe kun gane kamar wannan misali ba ku da shugaban yan bijilanci a anti paul sinatus din nan ko wannan nan garada misali ai kaga yan uwansa suna zargin wasu to a ƙa'ida a musulunci idan akwai zargi na farko a je a samu mutum bai mutu bai yana ta kama sunan wani yana wala wala ne wala ga cikin jini ɗaya kenan to wannan zargi a ya zama prime suspect wannan da aka saka mu sunansa ko kuma an san dama akwai ba ta ga miki da wani kuma wata ila ya taɓa faɗa wani abu ita ake so ka kiyaye kurfinka irin wannan kalma a ce ai za ka sani to a ƙa'ida za ka yi doka gurin shari'a duk abin da ya faru da mutum ka yi ai za ka zan yi maganinka ko ko ba wuce ya yi wannan kalmar sai ce zan yi maganinka wannan ko fili muzalimi yana ta tafiya ba zai tsaya ba har sai ran da ya mutu lafiya ne in kawai aka rubuta statement da wannan layi cewa ka ce za ka yi maganinsa wallahi duk abin da ya faru da shi kai ne ko a kan ganin sai mutu aka fara zalli sai a ja ana tunanin wani abu ya ma Isa annabi ya gama magana da yake bale kun khairan awliya su kawai faɗa da yake ko kai kun ya fi to idan aka zo aka samu irin wannan to ka'ida an aka zo su waliyan majibinta wanda ya mutu suna da haƙƙin a kamo mutum a cikin wanda ake zargi a shari'a musulunci idan aka zo to in suna zargin ka zuwa za a yi rantsuwa za a yi in rantsuwa za a yi rantsuwa ta gaske wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bi hurufil qasam guda 50 ba ma guda ɗaya ba rantsuwa 50 kamar yadda za mu ji a hadisin to yi zai kira shi da babul kasama babu da yake magana akan rantsuwoyi an sa bin abi hasma radiyallahu anhu qala an karbo daga sahal ibn abi halima Allah ya kara masa yadda yake in da daga abdullahi bin sahal abdullahi bin sahal ya tafi eh shine abu abdurrahman sahal ibn abi halima din nan na farko da muka biya shine abu abdurrahman al-khazraji al-ansari sahabin annabi alaihi salatu wassalam yayi ruwaya daga annabi yayi daga zaid bin sabit yayi daga muhammad bin maslama shi kuma da yawa daga cikin tabi'ai shi ma sun yi ruwaya daga gare shi to shine kale yake inda laka abdullahi bin sahal shi abdullahi bin sahal ya tafi wa muhayyisat bin mas'ud da muhayyisa dan mas'ud ila khaybar sun tafi khaybar wa hiya yawma idin sulhun a lokacin karar khaybar tana karkashin sulhu annabi alaihi salatu wassalam a lokacin khaybar na karkashin kulawa ta annabi alaihi salatu wassalam ba ta farraka to da suka tafi sai aka raba hanya wani ya kudu wani ya dama da ko ana tafiya tare sai aka rabu wajen komawa gida inda za a koma fa ta muhayyisatu ila abdullahi bin sa'ad muhayyisa sai ta bugurin abdullahi dan sa'ad wa huwa yake shahadu bayan sai rabu kenan yanzu an zo za a haɗu yana zuwa gurin sa da yazo kawai sai ganki yadda shahadu fi dami yana ta burgima a cikin jini rabuwar su kenan fa ba jimawa kawai yana zuwa sai ganki cikin jini yana ta burgima a cikin jini ya haɗu da waɗansu kafilan an kashe shi fadafanahu to bayan ya cika sai ya dauko shi ya gyara shi ya sa ban likabani ya binne ya masa sallah ya binne abinsa sun makarimar madina saboda haka daga nan sai ya koma madina in ba kuma ba khaibar garin yahudawa ne amma kuma suna karkashin yarjejeniya ta annabi alaihi salatu wasalam ai dama an ce su zauna ne da wanda sharadi cewa za ku yi noma a gurin kun yi za a ba ku wani portion kuma sauran na annabi alaihi salatu wasalam bayan an ci kai bar a shekara ta bakwai bayan hijira saboda haka bayan ya binne shi sai ya tafi madina banda laka abdurrahman bin sa'ad abdurrahman bin sa'ad ya tafi wa muhayyisatu da muhayyisa wa huwayyisati da huwayyisa ibn mas'ud ila annabi sallallahu alaihi wasallam da muhayyisa da huwayyisa di ayyan abdullahi ibn mas'ud ne amma shi abdurrahman bin sa'id shi kuma dan uwa abdullahi bin sa'id wanda aka kace an fahimta da kyau shi dan uwan wanda aka kace ne shi abdurrahman bin sa'id wanda aka yi shi ne abdullahi bin sa'id shi aka kace to sai suka tafi gurin annabi alaihi salatu wassalam فذهب عبد الرحمن يتكلم انا زوا غور عبد الرحمن بن سهل في فار magana فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce kabbir takbir yani manya su fara in aka je guri inda manya duk ilimin ka shiru kake in ba ku gabatar da kai akai ba in an gabatar da kai shikenan amma kaka wa zai cewa kai kaza a'a wannan yana da yake abin da yake karawa rayuwa albarka ba wa bai shi shi muhalli yana sa rayuwar mutum ta albarka sai aka ce sai annabi ya kabbir kabbir kyale manya kyale manya wa huwa ahadathul qawm ya fi kowa karanci shekaru a shi ne ahadathul qawm fa sakata sai shiru fa takallama to sai muhayyisa da huwaisa sai suka yi magana fa kala kun ga me magana ta suka faɗa abin da ya faru duk da cewa ba shi ne dan uwan wanda aka je din amma tun da an je da manya to saurara fa kana ji annabi yace a tahdifuna za ku rantse inda yanzu kun kawo wanda kuke zargi za ku rantse wa tastahiquna da maqatiliku ku tantance jinin wanda aka kashe muku abin nabi in kuka rantse tunda kaga suna karkashin ne kulawa ta annabi alaihi salatu wassalam idan ba a samu wanda suka yi kisan ba to annabi ne zai daurawi domin mun faɗa a baya cewa shugaba idan aka zo biyan jiya tana kansa duk da mun yi magana cewa bai tilmali za a ɗebo ko a kuɗinka bai wasu malamai suka ce a kuɗinka za a ɗebo domin ka ƙara ba da kulawa nan gaba ai ba jirmani ne ba ka da damuwa ko mutum da ya ka kage akwai kudin a gidan din da za a turo na na na local government da na state sai a diba ai amma idan ka san cewa kudin ka za a diba dole ka bada kulawa sai annabi ya tambaye su to duk da cewa yahuda ake zargi amma saboda adalci na musulunci sai yake za ku rantse ku cancanci jinin dan uwanku aw sahibikum ko abokinku qalu sai suka ce kai fa na haliku ya rasulullah ya zai murabbi walam nashhad albahar alhali ba mu da ba walam nara kuma ba mu gani ba a gaban ba akai ba kawai zargi ne qala sai ni fatubariukum yahudu bi 50 yamina to yahuda za su kubutar da ku abin nufi za su wanke kansu in suka yi rantsuwa guda hamsin in aka kira su suka rantse da rantsuwa guda hamsin to za su kubutar da kansu akan abin da kuke zargin su ne halin suka ce kai ba bi aimani kaumin kuffar ya rasu da rantsuwa kuma shi kafiri dan ka ce rantse yayi kafirci ma wannan da rantsuwa kai ba bi aimani ku ya ba da rantsuwa kafiri wanda yake kafirci me da ya rantse kake ce rantsuwa kuma rantsuwa ta kafiri ne za a yi da ita to kawai annabi alaihi salatu wasalam da yaga haka tunda ba ku da shida ba kana hun nabi sallallahu alaihi wasallam min indi kuma yahuda da duka da kai bar kuke zargi sai annabi alaihi salatu wasalam sai biya diya akan kansa shine magana da na dauki kawai bari ya biya dai ya kawai a raba rigima raƙumi ɗari wajen miliyan ɗari biyu da wani abu dan raƙumin bayan ƙanana ba kaga yanzu ka ɗauka raƙumi wanda ya amsa sunan raƙumi na sallah in za a zo sai ya kai miliyan uku ko to kaga wajen shine maganar da ake miliyan biyu da wani abu miliyan uku in dai da kyau ake so babba lafiyayye to irin wani na raƙuma to kaga lissafa kuɗin da wajen miliyan ɗari uku ɗari biyu da wani abu shine biyan rai kuma shine maganar da muka yi da ana bin tsarin musulunci ba iya iya wanda dan zai je yayo bane a duk dangin sa za a kirawo gaba ɗaya za a tattara su za su fito da miliyan 300 hikima a musulunci shine nan gaba ba za ku kyale shi ba dan dan wanku mai kuɗi ne ƴaƴansa in on da air su rika ɗiban mota suna bi ƴaƴan mutane ba da ya fara za ku kirawo shi ku ce wallahi zai zaba in ma baban sa ya bashi za ce wallahi baka isa ba ko mu ko kai to za ga ana kame hannu ba za a bari ayi wannan ta'adin ba ba ma abin da yasa kowa yana da zamewa kawai mutum ya ce ba ruwansa ƴaƴan wanka za ka ce kai ba ruwanka ƴaƴan kanin ka ce ba abin da ya ma zaci kai ma ba ganin mutuncin ka suke ba misali to shi amma da ka san za a ɗau mataki ko ba sa ganin mutuncin ka to kai za ka yi musu rashin mutunci sai shehu jahazai ko ya zo wucewa ya ga wani wani yaro yana wasa a bakin rijiya ya ce wa bansa kai malam ka ji kuka kafin ya saka eh banza da ya ce na gaya ma ka tashi kuka kafin ya saka banza da ya tafi sa sai da ya dawo ya tarar an cika a gurin yaro ya faɗa rijiya an ɗauko shi ya mutu babansa yana ta kuka sai ta ture mutane ta turewa sai ne ga diyago yana ta ture mutane da yaje kan sai taba shi ya dago ya kalle shi yace Allah shi kara yace ai sai da ga ma ka tashi kuka kafin ya saka ba ga shi yanzu ana kukan nan gaske ba eh yana da hikimomi je wuta da kake ganin hikimomi na'am biyar ko yawa kun ji dubu ɗari bakwai kun ji ko miliyan ɗari bakwai sorry miliyan ɗari bakwai yawwa dan ni ina ta zuwa duba kuma ina kallon da zan muka yi sallah ba ɗan iya ɗauko kalandar ɗan na zo in duba na shafa suna ɗan rubuta so kun ji miliyan ɗari bakwai to miliyan ɗari bakwai wasu in ce aka yi su biya har su ƙare dangi su ba za su iya zanen ba dan wasu a cikin dangin gaba ɗaya ma za su ji safiya da ni wasu za su koma da jar wasu koma kamaru kwarai kuwa to na suka danta babu wajen ɗari bakwai to idan da a tsari na musulunci yake wallahi jin rawuka za su kukuta duka amma ina za ku gani yanzu za a rika nuna ma yanzu jikon dai ko wannan juma'a ne ne hudu a wannan prison wannan tanar wanda za ka ga ni muna tattauna da wani daga cikin jami'an tsaro irin wanda za ka gani yan sisi kai akwai wanda ma da bakin sa ya gaya mun ya zo ya ce mun ni an yanke mun hukunci haka ya gaya mun cewa ki an yanke mun hukunci sai ya ji addu'a na ce to shike a gaya ma mutum ka gaishe cewa ya kashe mutum sama da goma goma inda ana daukan mataki ba za a zo wannan gurin ba babu su mutum ya yi annamsu bin namsi haba malam wai duk wani wayewa da mutum zai ya fi Allah tausayi ne ba fi Allah tausayi ba inda ana kama duk wanda ya kisan kai a kace to da rayuka da yawa sun sha mutane ne masu amfani aka yi wani asara nawa kowace irin sakta ba wanda ɗan kwacen waya ba su kaje ba babu wani sakta da ba taɓa ba likitoci masu ilimin addini masu ilimin zamani ƴan kasuwa nawa aka yi mata maza yara manya duk an yi me yasa saboda ba abin dokar Allah annan bilin nan Allah ya kiyaye to shine ma da yake cewa hadisin ya cigaba da cewa annabi ya biya diya akan kansa shi sa ba da suka ce a dukiyar da ya dauka ya baya wa bi hadisi Hammad bin Zaid amma hadisi Hammad bin Zaid kuwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum za a sami mutum hamsin daga cikin ku za su rantsi akan wato wani mutum daga cikin su an gane ko fayil ba'u bi rummatihi sai wato a bayar saboda igiyarsa abin nufi idan suka yi wannan rutsuwar a rumma shi ne asali al'asirin da zai yakunu bi ulukil ba'ir wannan igiyar da ake daura wa raƙumi a wuya ko kuma fursunan yaki an gane domin ya mika wuya zuwa ga wanda ya janyo shi ita ce rumma kaga idan aka daura ba ai zai taho yau to dai yanzu a mika muku ragaba kuma yayin da wato kuka yi wannan rantsuwar yayin da aka wannan rantsuwar to sai a mika wanda kuke zargi zuwa ga waɗanda suka rantse din igiyar da ta tsare shi igiyar da wato sai ta kare shi da ya fito ta tsaraya sai a mika waɗanda suke zargi waliyul qatil kenan su za a mika kalu sai suka ce amrun lam nashhadu al'amari ne da bamu taba ganin irin sa ya rasulullah kai fa na ne ya zami rantsuwa kana dai ce fatubarriukum yahudun bi aymani khamsina minhum abin da zai kubutar da ku shine yahuda za su zo su rantsuwa idan dangi kaza ake zargi su jirin da biyar ne sai kowane mutum da ya zo ya rantsuwa zai misali wannan yazo ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa babu da hannu wajen kisan sa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa babu da hannu wajen kisan wani sai maza sai ta biyu da zo ko na biyu anan ba raban gado bane daidai za a raba an gane ko shi ma ya rantsi wallahi tallahi billahi allazi sai an tattara guda 50 sai a ce to ku tafi ba ku bane قالوا يا رسول الله sai da abai ka ce wayannan muhayyida da huwayyida da abdullahi abdurrahman bin salih ka ce ya rasulullah qaumun kufa mutanen fa kafirai ne wanda ya kafirci dan kake ya rantsi ne a ciki wa bi hadisi sa'id bin ubayd hadisi sa'id bin ubayd kuma fa kariya rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqila damu sai annabi kira da Allah tabbata gare shi ya kiyamaci da ya tarai da shinin nasa jinin wanda aka kashe din fa wadahu kawai sai yayi ne sai kawai ya ya bada fansarsa bi mi'atin min iblis sadaka da raquma kun ji a wannan ruwaya raquman sadaka aka ɗebo guda ɗari aka bayar to wace sadaka mun saba a baya muka ce in aka ce a sadaka alqur'ani ana nufin zakka to a dukiyar zakka aka ɗebo aka biya biya kenan in ka kalla hadisin haka sai ka ce haka ne amma ba haka bane me yasa saboda gaba ɗaya abubuwan da Allah ya ce a bayar na zakka babu niyya ce innama sadaqatu lil furqa lil fuqara'i wal masakin da Allah ya lissafo gaba ɗaya ta kwantar nan ba niyya ce shine malamin ka ce wata sadaka ce ta nafila ta daban amma ba sadakar zakka ba kuma wannan zance ya fi kwari cewa ba a cikin zakka ka debo ba a baitul mali ba na ka debo ba abin da yake mai mahimmanci shine wanda yake shugaba duk wanda yake shugabanci a rata ya mara biyan biya a kan kansa shine kawai ba ma magana amnesty da ake fada a soji a ce ba yadda da amnesty ba sai dai a biya biya kuma da waɗanda ake yi wa kisa suna dagewa ce sai an biya ki biya to da an samu sauki kuma inda za a zo fa yanzu a yi muku kisan kai ku ce ba za ku yaje ba ba ku saba wa Allah ba saba wa Allah ba ku saba wa manzo ba daidai kuka yi domin haka zai kubutar da rayukan wasu me za mu koya karkashin hadisin هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام wannan hadisin ba ka'ida ce babba da ka'idodin ne hukunce hukunce wa aslun mati fil qasama sannan kuma tushe ne mai karfi dangane da rantsuwa wa rukunun min arkani masalih al ibad kun ji ba sannan yake wani rukuni ne mai girma daga rukunan maslaha ta bayan Allah kuma da shi wabihi a kada ulama ul amsa da shi malaman garuruwa suke amfani wannan ka'idar shi ne malamai suke cewa bayanin da na yi ɗazu cewa a zo a sami idan aka sami wato wani an kashe shi a gefen wani gari da ba sa ga maciji da wannan garin to a ka'idar musulunci su za a tuhuma 'yan garin kamar yanzu da ake ta yi a zuwa ce kawai ana faɗa in ka je an fi samun matsalolin a garuruwa irin su jos a ce ma tsakanin kabilar kaza da kaza kawai sai a zuwa sanar da gawa a gefen garin to irin wannan sai an kira wasu sun kubutar da kan domin an san akan kunya ɗaya ma akan dankali kashe mutum kuɗi akan saniya ɗaya ta shigo kashe mutum ake to saboda haka sai a kira wasu a kubutar da garin gaba ɗaya domin sai na Umar ya ce lau jamala alaihi ahlus sana'a la qataltum jami'a da mutanen sana'a gaba ɗaya za su haɗu su kashe mutum ɗaya yace gaba ɗaya da ran kashe kuma shi kisan kai abin da ake magana akan kisan kai idan aka zo aka tattauna biyan mutane aka yi mishin din kana gurin ga yadda ake so a kashe wani in dai kana gurin aka yi mishin din ko baka bada kalma ɗaya biyu ba kana gurin to aka tashi kama wanda suka yi laifin hadda kai domin idan baka yadda ba to ka bar gurin ba sai dai idan challenge kai lokacin da ake tattauna to kai baka yadda ba kalmomin ka suka bayyana haka to sai a ware ka amma dai kana gurin aka tattauna yadda ake so a yi wa wasu illa to aka tashi kama masu laifi hadda kai ko an samu mutum goma sha daya sun haura gidan wata wata sun yi fyaɗe kuma mutum biyu ne sauran guda bakwai ko ko takwas gaba ɗaya kawai gadi suka amma mutum uku ne suka shiga suka yi wa matan gidan fyaɗe suka kashe ta gaba ɗaya aka kama gaba ɗaya ne suka yi gaba ɗaya ne suka yi ba iya mutum ukun da suka shiga ba duka ne na biyu da'awar kasa ba kala fasairar da'awa min wuju an gane ko ita da'awa ta rantsuwa ta saba da sauran irin da'awa daban-daban akan kala abin da ya shafi baki aure da sauran mace ta kai tsara kawai ta ce ya sake ta shi kuma ce zai saka ba ana samun wannan kaga wannan yadda alƙali zai kalli sharaɗin daban ya kai kara ya ce ba ta gama al'ada ba ita kuma ta ce ta gama ta gama idda shi ma yadda za a kalle shi daban kowa yana da rolin da zai taka to haka aka abu da ya shafi da'awa ta kasama ita ma zaman kanta ce to shi kun ga nan sai mala ya ce kun ga sauran da'awa da aka zo da cewa kai albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara waye al mudda'i wanda ya kai kara ko shi zai kawo jeda in ka je kace wa da kana son ka bashi sai a ce me jeda ka kai ne al mudda'i a irin wannan karar da bashi kai da kai kai kara kai ake bukatar ka kawo da ni shine kaida ibn al-qayyim ya kawo ibn jawzi kai ya samu tare har ibn al-qayyim din ma a cikin littafin sa shi ma ibn jawzi haka ibn taymiya ma ya kawo a cikin siyasatu shar'iyya shi kuma ya kawo a cikin al-adhiya shi kuma ibn al-qayyim a cikin turuqul hukumiyya duk sun kawo misalai da yawa akan yadda ake bada shida to kaga wanda ya kawo kara shi bai ba da shida ne da shi da kaje shi saboda kaza ko kuma ya kawo takarda ya ce gashi ai an yi rubutu da shedu ko ya kawo audio cewa gashi ai lokacin da ya karɓo bashin har mun yi magana kuma ga abin da ya turo mun cewa ya na ga sako alat ya shigo misali ko sannan ya nuna hoton alat to kun ga anan shine mai jeda amma a walaminu ala almudda'i alayhi almunkar a ka'ida sauran irin tawaki kenan amma anan annahu yabda'u bi aymanil mudda'i amma anan ana farawa ne da rantsuwar awul mudda'ina in kanu akthar waɗanda suke da'awa ku za ku fara rantsewa idan kuna da yawa in mutum ɗaya ne shi bai rantse in kuna da yawa ku za ku fara rantsuwa sannan ɗaya daga cikin bambancin shine takriru da yamin a can gurin in ka rantse sau ɗaya alƙali zai ce ya isa amma a nan sai an rantse da yawa sauran rantsoyi ko guda ɗaya ce in ka ce wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa ba ba ba a bukatar wata amma a ta wannan ƙasa ma ko sai ka mai da ta sau hamsin na uku wujubu dafnil mayyit min almuslimin wajibi ne abin da mutum musulmi idan ya mutu wajibi ne ba a barin gawa inda za a bar gawa tafiya a kai gawa farzu kifaya ne amma idan ba a je ba duk gari duk musulmin garin sun yi laifi sai Allah ya kama amma an wasu sun tafi shi kenan in dai wasu sun tafi binnewa to farzu kifaya ne in gari kana da ladan da ake samu amma baka je ba kai laifi ba sannan na hudu al-mukafa'atu bil qatl mukafa'a shine wato compatibility wajen kisa kun ga ba da za a ce ai namiji ne tunda mace ya kashe ba za a kashe ba ai mace ce tunda namiji ta kashe a rai kawai ake kallo ba wai namiji ko mace ko babba ko yaro ba ran kawai ake kallo ai rai rai ne ko yawa na biyar istiradu wujudi dali fi ijabil qasamati sari'an sharɗanta wato samuwar jini shine misalin da muka bayar a farko yayin da mutum ya zo an samu mutum cikin jina-jina sai kama sunan wani ko sau ɗaya ne ya faɗa to ya zama furan sassai dole a tuhume shi a jara musulunci amma a boko a constitution tun da baka da shaida da wuri zai kukuta da wuri za a ita shari'a amma da ƙarshe za a kori ƙara kawai a ce alƙali ya ce kawai ya kori ƙara ba ka da wasu ke sannan na shida albadau da yaminin mutu a yi tilka sama na faɗi wannan farawa da rantsuwar wanda ya yi da'awa na bakwai da adudu da imani tilka sama wa an na hakan su maimaita rantsuwar wajen rantsuwa guda hamsin na ta takwas ta azimu sha'anin dam yadda aka girmama al'amarin jini bi hada kana kullu hadhihi al-ayman shi sa aka ce a rantsuwan ma da yawa da a nuna ma jini yana da muhimmanci a gurin Allah na tara annal mudda'i fi mahallil qasama idan nakala gani zatil yamin fa ta'adat ala al-mudda'i alayhi kaga a gurin wato al-mudda'i fi mahallil qasama shi wanda ya kawo kara in ya kiran cewa shikenan daga nan alƙali zai ce kawai a tafi a tafi ko kuma alƙali ya juya da ita zuwa ga wanda aka yi ƙara a kansa to idan ya duba maslaha shi ne zai biya diyar da kansa kawai sannan na goma bi haƙi ya niyar kafir wal fasik min ba da yaula ya inganta ko mutum mara mutunci ne fasiki ne ko kafiri ya rantse da ko da kafiri ne ya rantsuwa na sha ɗaya annal kasamata ta kuno ala wahid wannan rantsuwa za a yi ta ne akan mutum ɗaya yawwa wanda ake zargi amma da a ce za ta haɗu wanda ake zargi din suna da yawa to sai a raba musu rantsuwa kamar yadda muka faɗa a baya sannan malayi jawazu da yamin bi zanni raja ya halaka a rantsuwa akan zato mafi rinjaye kuna da zato mafi rinjaye akan abin da ya faru karan ya halaka sannan annal qada bainal muslimi wal kafir yakunu bi shari'atil islam idan musulmi ya kai kafiri kara ko ko shari'a musulmi ko kafiri ya kai musulmi kara ko din shari'a musulunci da me za a hukunci da shari'a musulunci wanda ba musulmi ne yanzu ya dauke mutum ya kai shi kara ka ci neman kuɗi to da shari'a musulunci za a ko kai ka kai shi kara duk da bai musulunta ba da shari'a musulunci za a shine ka'ida wani mutum sannan nazar da imani ila masalih al-amma liman ya kalli ko jagora ya kalli maslaha ta gaba daya ita ce al-maslahatu al-amma sannan jawazu dafu diyati ila awliya al-maqsul min baiti mali muslimin malan ka ta halatta a dauko a baitul mal idan shi shugaba ba shi da kudi ya dauko a baitul mal ya bayar amma ba kudin zakka ba ya halatta sannan annan diyata ta kuna min al-ibil ana so diyar ta zama da raƙuma shine yanzu ake kiyasin kudin su an ce miliyan 700 sannan ta anisu wa tafliyatu awliya al-maqtul kwantar da hankalin ƴan uwan wanda waɗanda aka kashewa ta hanyar ba su wannan diya miliyan 700 ai za su dan samu sauki za su samu sauki da zarar sun fara shiga motoci da manyan gidaje shi kenan ina gaya ba na sannan bayanin rusul kulubi ya alaihi salatu wassalam wa fihi siyasi fil hukumi bayani akan kyawawan dabi'u na Annabi alaihi salatu wassalam da kyakkyawar fahimta na zamantakewa wajen hukunci ku dube da Annabi yake hukunci to wannan shine Allah ya kiyaye al hadith al hadi wal 40 ba'da salatu biya hadisi na 341 ana nabi malik radiyallahu anhu an kago daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda anna jariyatan wujida ra'suha mardudan baina hajarain wata rana kawai ana tafiya sai aka aka tarar da kan wata baiwa Allah ku yanga ce baiwa ce ba an kwankwasa shi tsakanin duwatsu biyu an samu dutse guda biyu an kwankwasa kanta tsakanin duwatsu guda biyu bakila sai aka ji aka samu tana kan gaba bata mutu ba sai aka ce da ita man fa'ala bi man fa'ala hada biki waye miki wannan waye miki tun da ba ta iya magana amma dai ana ga tana numfashi tana ganin mutane sai a ce wane ana ta lissafo sunaye fulanun kai shiru fulanun wane wane ana ta lissafo sunaye a ta zikira yahudi ana zuwa kan wani da yahudi ana ta lissafa wanda take da adawa da su ana zuwa kan sunan wani da yahudi fa au ba asbir asiha sai ta daga kai wanda ba ana zuwa kan su sai ta daga kai wane ne kai shiru wane ana zuwa kan wani kawai sai ya da kai fa ukila yahudi annabi yace aje a kamo ba yahudan ba aka raba ana zuwa sai korte shi shi shi ko da abun mamaki kafiran zamanin annabi bai da wahala shi kariya su ko kariyar ba ke da ita ba kariya ina abun misali abun mamaki dai kafirin da kafirin da zamanin annabi alaihi salatu wasalam in ya shiga wahala wahala sai gumu sai gumu sai kuma ya rika roƙo Allah shi kadai amma musulmin yanzu in gumu sai gumu sai tafi gurin boka shi abun mamaki ne فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ko falamma da jawo ila albari ila mu ko da zara sun ji wahala Allah kadai suke kira amma musulmin yanzu in ya ji wahala ko kasuwa ya ga baya samun ciniki sai a kai shi gurin boka da sunan malinta a ce kai ai ba a zama haka haka wani yake wani yake ba a zama kai ba ka da malami ya ga ya wato kai ba ka da malami su kuma wasu mata ina zaune ni za su mayar kifaffi wai suna ta suna ta hira wai sai tana cewa wai browser wai sun dauka ni ban san waye browser ba tana gaya wa ɗaya su ga yan boko tana kallon tana ai ni browser na kaza kaza kaza ina kallon wani za a ci falmi ne ban san me browser ba eh wai browser mai du mai musu duba kenan shine browser ba amara nabi sallallahu alaihi wasallam an yurda ra'suhu annabi yace ji ma ku zo ku kongon a kansa baina hajarai ne tsakanin duwatsu biyu yadda yayi aka zai ba wal muslimi wannan sai yana nan arwaya muslim da imamu nasai da imamu anas din anna yahudiyyan katala jariyatan ala awda kun ji ba ya kake ta ne akan kayan irin yadda ake kwatan waya kun ga shi akan kayan ado kawai ya gare shi ya kashe shi ya kwaci a shi an dade kan yan iska sun dade akan kayan gwallin da ya gare shi kun kwada mata kai ba a kada hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya daukan sa ya raba mata time off to shikenan to kaga dai mun koyi annabtu bin nafsi anan yawa annabtu bin nafsi mashru'iyyati qatl al-jinni wal mu'ahad alqaw kafirin amana eh ko koyi idan yayi irin wannan za a an sharanta cewa a daukan sa ko kafiri yayi wa musulmi irin wannan za a daukan sa da shari'a musulmi sannan na ƙarshe na uku kai jawabi su'alul jari ya halatta a tambayi waɗanda wanda aka yi wa rauni man jarra haka waye ya ma liyo rafal jari da a san waye ya ma illa fa yu'aqab dan a daukan sa sannan a tawassul ila ma'rifatil qatil za a kai za a yi ta lissafowa dan a gane waye ya ci sankan bi ta'dil al-ashkas alayhi ta hanyar lissafo mutane da aka san ba ta ga mutu a yi ta lissafi wane ne wane ne wane ne har sai an zo kan wanda ake zargi wanda ya tabbatar sannan na biyar an da ishara ta biyar raji wa rawi kai mata bakamin da take inda ta hazo eh mutum ya yi nuni da hannu ko daga ai kai ba ba wajen kisan kai ba ko a saki idan mutum ya zo ya ce malamai sun yi bayani ya ce wa matarsa na tafi sai da ta biyo sai mata haka ba talatin ba kenan to sai a ce 30 minus 3 27 ko yau to saboda haka wannan 27 sai a ce uku yayi ka saki matar ka saki uku 27 kuma alƙali zai ce a zane ka shi kuma injili ne da kaiwa shari'a shi ne kawai sannan subutul qisas bil mithli amdan wa qala jumhurul ulama بوجوده دليل على مشروعية قتل الكبير للصغير wannan ya nuna idan babba ya kashe yaro za ka ji Allah ya dace da amin ba ta eh eh shi ma ba wannan ana magana ne akan qatlul khala ba amdan ba domin an kasa ba a cikin suratul suratul nisa'i akwai kisan ganganci akwai na kuskure ko shine a maliki an haka zo sai ta kara da na kuskure akwai kibuhul amdi ne kama da ganganci ne kama da ganganci to saboda haka idan aka zo wannan na ganganci dama kawai so ake annabtu bin nafsi wannan da ya dauko mota sai a dauko shi a ce shi wala amdi sai a biya biya idan aka zo aka rasa duk abin da suke da shi gaba ɗaya a kwace duka in babu kuma rigali ne ba shi ne zai ba da shekaru zai ce a biya shekaru a a yin haka ne masu kuɗi zai su ta kashe mutane ko akwai wanda yana da kuɗin kawai yanzu a amerika haka kawai sai mu yaro ya ɗauko bindiga ya harbi mutane misali a ai wannan tun da ganganci ne da raina allah kamata ya shi ma a kashe domin wasu rai yanzu ya ba da kuɗi sai zan da wani ya ƙara ba ta mara ya yi zuwa zai kuma kashe domin yana da kuɗin da zai kuma bayarwa saboda haka tun da kisa yake yi shi ma ya sai ɗalaya liyashara annas ko dan wato a hutar da mutane na kuma suna daukan hukunci ko haka ya kamata ai dama ita dokar Allah dole ne ko ba a bi ta ba an san ita ce bi ko ba a bi ta ba ai na ga wata shekara ne da wani yaro ya shiga a cikin aji ya harbe lecturer su ya biyo ya harbe yara da da yawa ajin kuma kawai saboda wani dalili oho to wannan tambayar shine assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya karawa mala lafiya amin ma aka mala idan aka sami mutanen da ake zargi sun kashe mutum biyu zuwa sama to za ki rantsuwar ne akan kowace gawa daban ko iya hamsin hamsin din kawai za su yi a tunda ka ga aiki kan kan daban daban aka yi ko ko wanda rai zaman kan shi yawa saboda ko wanda rai wata gida zai iya yiwa su zo a gurin kiranta ya kan wato wani kuma su ci kirantewa za su ce wannan dai ba mu muka kashe ba amma wannan mu muka kashe yawa da bambanci gaskiya da kowanne a iya bayyana ta kowanne mustaqillai kowace ta da zai domin ran ake kallo ba wai kawai jama'ar ba domin ita ma biya ai zaman kanta take ta kowanne rai ce ko aka kafara in kafara ce ta kowanne rai ce sai a kai direban da ya hau mota yanzu yake zuba ruwan burki ya zuba omo idan ya je ya kashe mutum arba'in shi kenan sai a ce mutum da ya kawai biya ɗaya zai yi kafara ɗaya zai yi sai mutum arba'in za a yi sai mutum arba'in ne kowanne rai zaman kanta ko dan za ku ga da yawa direbobin suna tsallakewa ko malam gani ne rasu wannan agent din da ake ta magana ai na zancen da muke dazu da wani a a a cewa anan kafin za a kai shi airport din Abuja mutane hudu hudu ne a cikin motar amma duk uku sun mutu shi direban yana nan direban yana da sau da haka in ya tashi yanzu ya sha da ransa kafara mutum uku zai yi shine kawai in su ɗari ne a cikin motar mutum ɗarin nan ba zancen cewa a in har ya mutu yana yi yana kafara haka zai yi shafa har ya mutu ɗin ke ya yi tsarin Allah fa koda muna bin sa koda kowa ya kubuta da kowa zai kubuta zai zauna lafiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah kara musu tsawon kwana mai amfani duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin zama da kasa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashi hankali Allah ka mai da shi kawo kanmu muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'a na neman aiki da sana'a Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah su shiga lamarin Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله